إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصحت الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله المكررة في كل أسبوع فإن الإسلام دين ومعاملة دين سماوي الذي لا يقبل الله عن المرء سواه أمرنا نهض المسلمون بأمور عدة ونهانا عن أمور عدة كذلك فمن ضمن ما نهانا هذا الدين الحنيف المبارك حقوق الوالدين وحذر منه أشد التحذير وهو كبير من كبائر الذنوب وهو قرين للشرك بالله تعالى الحقوق هو كل فعل أو قول يتعزى به الوالدان من ولدهما ويتمثل ذلك في الهجران وألو الصوت وإسيانهما وعدة أشكال أخرى من أنواع الإيذاء عباد الله لعقوق الوالدين صورة كبيرة منها إبكاء الوالدين وتهذينهما بالقول والفعل ونهرهما وضجرهما ورفع الصوت عليهما والعبوس وذم الوالدين أمام الناس وعدم طلب إذنهما في العمود ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعظ البنات ومن أن وحات ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإداءة المال وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان مؤجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والوقوق رواه الحاكم في المستدرك وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الذي ذكره المشايخ أنه عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال آمين فسألوه في فسألوه فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن جبرائيل أتاه فقال يا محمد قل آمين إلى آخره منها أنه قال رجم أنف ثم رجم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يرك له الجنة عباد الله هذا وعيد عظيم أنه أدركهما ولكن لم يحسن إليهما ولم يقم بحقهما بسبب هذا لم يكون سببا لدخوله الجنة والعقوق عباد الله له له عقوبات كثيرة اسمعوا بعضها منها أن الوالد قد تجاب دعوته على ولده بسبب العقوق فيكسو في الدنيا والآخرة قصة جريج مثلا قصة معروفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءته أمه وهو يصلي فقال ربي أمي وصلاتي حتى قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات أي الزانيات فأجابت دعوتها وسلطت عليه امرأة بقي في بني إسرائيل ومن سورة العقوق عباد الله إدكال المنكرات في منزل كالآلات اللهو والفساد ومنها الإثقال عليهما بكثرة الطلبات ومنه إيصار الزوجة على الوالدين فبعض الناس يقدم طاعة زوجته على طاعة والديه التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما ونسبته إليهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واكفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أقول ما تسمعون إن ثوابا فمن الله وإن أخطأت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa tare da kucewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne jakadansa ne da ya turo shi da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya ya zo wa duniya da hasken da babu kamar sa wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addinin musulunci ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala. wannan wasici Allah ya fara da kansa Qur'ani da yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika nayi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya bayan wannan yayin uwa a wannan yini mai albarka yinin juma'a wanda ya daidai da goma sha shida ga watan hudun musulunci shekarar hijira 1446 a wannan masallaci nawo mai tarin albarka masajid ummi na hawa da ke bayan makarantar doma a nan fadar jihar gobe za ta yi magana ne game da wata ɗabi'a da yawancin mutane suna faɗawa cikinta baya da haɗarori wanda suke bayewa ƙarƙashin wannan dai daga cikin abin da yake ƙuntatawa ɗan adam rayuwarsa yake shiga takaici da da da, da halin niƙyasu a wannan duniya da duk abin da ya kama ya ɓalɓalce ya lalace ya rasa gane daga ina yake ina ma zai ji to daga cikin abin da yake sabbabawa mutane wannan akwai kuntatawa mahaifa akwai cutar da mahaifa rayayyinsu da kuma waɗanda sau koma zuwa ga Allah akwai abubuwa guda uku da malamai suke cewa duk mutumin da ya rike su bil haƙƙi da gaskiya to duk kuncin da ake ciki na rayuwa to Allah ta'ala zai ba shi mafita zai sassauta masa a rayuwarsa daga ciki akwai da'a da biyayya ga mahaifa akwai kuma karanta alkur'ani da fahimtar ayoyinsa da ma'anoninsa da kuma tsayawa da yin addu'a a lokutan da ake karɓar addu'a da lafazan da ake faɗawa Allah ma'ana addu'a da bin mahaifa da'a gare su sannan kuma da ainihin karanta alkur'ani da fahimtar ayoyinsa wannan suna zama sanadi na sanyaya wa ɗan adam rayuwarsa duk kuncin da ake ciki amma saba wa mahaifa da kuntata musu da sa su cikin damuwa da kwana cikin bakin ciki da sa su kuka na zuci da hawaye to duk ɗan da yake wannan ba shi ba ganin daidai a rayuwarsa ba shi ba ganin mai kyau a wannan rayuwar duk abin da ya taɓa ba zai kyau ba kuma ba zai samu albarka ba to wannan iya cikin sabab na shiga kuncin wa'ansu da yawa daga cikin musulmai ba sai aure ba wannan dalili ne mai girma domin annabawa da kansu suna ba da labarin cewa Allah ya ba su umarni su bi mahaifansu annabi isa alaihi salam yake cewa wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya ni ne yawan biyayya ne da da'a da nagarta ga mahaifiyata ubangiji na bai sani zamto marashin arziki marashin albarka ba babu shakka yan uwa masu albarka a yau da yawa da yawa da yawa da yawa daga cikin mutane sun fada wannan wajin ba su aure ba wajin kuntatawa mahaifa da takura musu da sanya su cikin damuwa da ɗimuwa a matsayinka na ɗa musulmi a halin sunna mai neman ka wanye da wannan rayuwa lafiya masaniya ‘yan uwana masu albarka addinin musulunci dinun ne wa mu'amala addini ne kuma da mu'amala a haɗe dinun wa mu'amala dinun wa mu'amala addini ne da kuma ainihin mu'amala wajibi ne mu fuskanci me ake nufi da mu'amala ko me ake nufi da addini addini tsayawa kan bin dokokin Allah da bin shari'arsa da tsayawa kan tauhidi da tsayawa kan sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'amala shine kyautata zamantakewa da dukkan wanda Allah ya kaddara za ku zauna da shi akwai masu haƙƙi manya-manya kamar mahaifa da iyali mata na aure da kuma ainihin makota da kuma ainihin ‘ya'ya wanda Allah ta'ala ya ƙaddara ma samunsu a wannan rayuwa waɗannan suna cikin masu manyan haƙoƙi wanda mu'amala take farawa da su kafin aji kan waɗansu su addini ne samawi wanda Allah ya sauko da shi daga sama saƙon addinin gaba ɗaya daga sama ya zo wanda Allah ta'ala bai karɓar wani addini a lahira idan mutum bai je wa Allah da addinin musulunci ba bayan Allah masu albarka mu musulmai wannan addini namu na musulunci ya ba mu umarni kan abubuwa da yawa kuma ya hane mu akan abubuwa da yawa zama da malamai da zuwa makaranti da zuwa gun ta'alimat da zuwa gun koyarwa ta addini to anan zaka dinga cin karo da umarnin Allah a matsayin ka na musulmi zaka ci karo da abubuwan da ubangiji ya hana ka a matsayin ka na musulmi daga cikin jeren giyar abinda wannan addini ya hane mu akan sa akwai kuntatawa mahaifa musulunci ya haramta mana kuntatawa mahaifa da sanya su cikin damuwa ya hane mu ya ja kunnen mu matukar jan kunne matsananci har ma malamai suke cewa iya cikin kaba'ir zuru iya cikin manya-manyan zurubai wanda idan ba a tuba Allah iya yin azaba a kansa kuma a hadisi manzo Allah ya gwama da shirka mu duba tsananin da Allah yake game da shirka Allah baya yafi an an shirka da shi mai shirka wuta ce makomarsa mai shirka kaza da kaza da kaza amma sai Allah ya gwa sai manzo Allah ya gwa masu alayi daya da shirka da kuma kuntatawa mahaifa shi kuntatawa mahaifa ya yan uwa shine dukkan wani aiki ko magana wanda za ta cutar da mahaifa ya ta'azza bihi alwalidan ka aikata aiki ko ka firta wata magana wanda wannan zai zama sabab daga kuntatawa ko cutar da mahaifa a irin wannan ya kumshi alhijiran da ya kauracewa mahaifansa ya tafi wata kasar ba da izininsu ba bai kiransu bai musu aike ko ya tare wata unguwar ya ƙi ziyartarsu ya ba su cikin wahala ya su kwana da kwanaki ba su gan shi ba kuma suna son ganinsa to wannan iya cikin ɗaya daga cikin ƙuntatawa mahaifa ko da ba za su faɗa maka ba abu na biyu akwai rafa sauti daga sauti idan ka zo gun suna faɗa ma magana kana mai da martani da zafi don sun tsufa ko don ba su yi karatun zamani ba ko don ba su da kuɗi ka dinga shautin kana ɗaga musu murya to wannan iya cikin ƙuntatawa mahaifa wanda duk ɗan da yake wannan ba zai gama da duniya lafiya ba sannan wa isiya ne ba da saba musu su baka umarni ka ƙi su hana ka ka ƙi hannuwa wanda iya cikin ƙuntatawa mahaifa wa iddatu ashkalin ukura da wa'ansu matsaloli daban da yawa wanda suka kunshi ma'anar ƙuntatawa mahaifa min anwa'il idha bayan Allah masu albarka mu sani ƙuntatawa mahaifa iya da surori masu yawa daga ciki akwai ibka'il walidai ɗa ya zama to sanadiyar zub da hawayen mahaifansa zub da hawayen kuma ba na daɗi ba akwai zub da hawaye na daɗi a ci yau ɗanka ya haddace ƙur'ani yau ɗanka ya zama malamin addini yau ɗanka ya aikata wani alkhairi ana ta yabonsa ana ta ma addu'a to wannan daɗi zai sa ka yi kuka to ba irin wannan kukan ba kukan damuwa kukan bakin ciki kukan ɓaci rai to duk ɗan da ya sa iyayensa mahaifansa uwa ko uba ko duk biyun suka zub da hawaye a kansa na damuwa to tabbas shi kam ya shiga uku ba zai ga mai kyau a wannan rayuwa ba daga ciki akwai tahaziri hima in ma ba su zub da hawaye ba ka sa su cikin bakin ciki da damuwa su kwana su yini ka sanya su bakin ciki ka sanya su cikin tasku da tanyo bil qawli wal fi'l da aikin da ka aikata ko maganar da ka yi ka sa su damuwa to babu shakka wannan iya cikin gaba-gaba a ma'anar kuntatawa mahaifa da musu tsawa da tsawata musu da kyararsu warfa usauta alaihima wal ubus da ka je gaban su ka turbine fiska kai fuskar shanu dan sun tambaye ka wani abu na duniya ko dan sun ce ga bukatar su ko ga bukatar kannanka ka turbine fuska ka bata rai to wannan iya cikin ma'anar kuntatawa mahaifa wazammul walidaini amaman nas da ka je waje ka dinga zargin mahaifanka ai baba ya ce min kaza ai umma ta ce min kaza ai an mun waya an ce kaza kana faɗa wa abokanka ko abokan aikinka ko makotanka kana faɗa musu aibi ko buƙatar mahaifanka a gare ka kana faɗa musu wannan to wannan iya cikin ma'anar kuntatawa mahaifa ko kuma yin wani al'amari ba tare da neman izininsu ba ka sai gida ka sai mota ka kama kasuwanci ka nemi aure ka je ina ne amma duka baka je kasugunna ka nemi shawararsu ba sai dai su ji labari ko su ga kana yi don kawai kana da kuɗi ko kana da kwalin boko na zamani ka dinga abubuwa da ka da ka kawai sai dai abin ya faru sannan ka zo ka faɗa musu labari ko kuma a su ji labarin ma daga wuri wannan iya cikin rashin albarka da ɗa zai iya samu a rayuwarsa. Duk abin da za ka yi a matsayinka na ɗa mai neman albarka da gamawa lafiya, to ka fara sanar da mahaifanka ka ba su abin a hannunsu su zaɓa ma abin da ya fi dacewa. To duk abin da suka zaɓa ma wannan shi ne albarka kuma wannan shi ne daidai. Yin abubuwa da ka ba sanar da su, to iya cikin ƙuntata musu. Hadisi ya tabbata hadisin sahabi Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kaba'ir daga cikin miyagun gingima gingiman zunubai da dan adam zai iya ware gari da su a gaban Allah yayi bakin ciki yayi nadama na farko sai al-ishraku billah shirka yi wa Allah tarayya iyanan da babi dewa wanda wata ran zamu zo kasan insha Allah shirka tana da babi dewan gaske daga ciki akwai zuwa gumboka akwai sihiri akwai tsafi duk wannan iya cikin ma'anar shirka da haɗa Allah da wani da kai da wani iya da tasiri irin tasirin Allah a rayuwarka bayan manzo Allah ya ce al ishraku billah sai ce wal uquq da kuma kuntatawa ma'aifa sannan sai ce wa qatalun nafs da kashe rai ba tare da haƙi ba sai ce wal yamin wal yamin al khamus da rantsuwar fajirci to wannan suna cikin kaba'ir zunub hadisin iya cikin hadisin Imam al-Bukhari da ya rawaito su kun ga ƴan uwa abin lura ana da muke magana akan kuntatawa mahaifa da sanya su cikin damuwa manzon Allah sai ya sa uquq a tsakanin shirka da kuma kisan kai ku duba duk biyun wanne ne mai sauki a ciki da shirka da kisan kai sai manzon Allah ya gwama kuntata mahaifa tsakiyar su da yace al-ishraku billah wa huququl walidain sai ya ce wa qatalun nafs haka ma'aikin Allah ya jera su wannan ya kamata ya sa duk mai hankali hankalta in dai ka san illa da zunubi da takaicin kisan kai ka san ma'anar shirka da irin yadda Allah ya tsawa kanta to ya kamata ka san ma'anar me kuntata wa mahaifa kuma tunda manzon Allah ya jeranta su a jeran giya daya a cikin layi daya kuma a hadisi daya ya yi uwana masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah harrama alaikum huququl ummahat Allah ya haramta muku cutar da mahaifa ya ku jama'ar musulmai manzon Allah sako da gare shi ya ce haramun ne ɗa ya kuntata wa mahaifansa haramun ne ta kowace fiska ta kowace fiska kuntatawa mahaifa haramun ne iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai ce da binne 'ya'ya mata da ransu wa'adul banat sannan ce wa man an wahad da ainihin ka ƙi sauke nauyin da yake kanka ko kuma ka nemi abin da baka cancanta ka nemi shi ba duk wannan manzon Allah ce haramun ne wa yakraha lakum qila wa qala manzon Allah ce haramun ne kaji an ce kaci ai naji an ce kaza ai suwana sun ce ka tsugunna ta an ce kaza ai kaza aka yi to manzon Allah ce wannan haramun ne ka ji da kyau Allah ya haramta manzon Allah ya haramta wa kasaratu su'al da yawan tambaya ko ba aiki wa ida'atul mal da kuma barna da almubazzaranci da dukiya wannan ma'aiki ke cewa duka wannan Allah ya haramta wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik Allah ya kare da shi yake cewa babani mu'ajjalani yaqubatu ma fi dunya akwai wasu kofofi guda biyu manzon Allah ya ce Allah da wururi yake ɗaukar mataki akan su a duniya kaje da kyau shine unwanin kudubar mutai da wuri da gaggawa Allah yake ɗaukar mataki kansu a duniya waɗannan abubuwa guda biyu sai ya ce albaqiyu wal uquq da zalunci da kuntatawa mahaifa wannan tun a duniya Allah baya jinkirin ɗaukar mataki a kansu duk mutumin da yake kuntata wa mahaifansa wallahi tun a duniya Allah zai nuna masa ishara ya gani sannan duk azzalimi Allah ta'ala ba zai kashe shi ba zai mutu ba sai an nuna masa illar zaluncinsa tun a duniya ya gani al-baghyu wal uquq mu'ajjalani uqubatahuma fi dunya da wuri da gaggawa Allah ke ɗaukar matakin mai da martani a kansu a duniya in ji mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin Imam al-Hakim fil Mustadrak ya fito da shi ya tabbata daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da malamai hadisi da yawa sun fito da shi mazan Allah wata rana iya hawa minbari sai sahabbai suka ji ya ce amin mazan Allah shi kadai ya faɗi wannan kalma ta amin bayan ya sako fa sa'aluhu suka tambaye shi da suka tambaye mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fa bayyana lahum alaihi salatu wassalam sai ma'aikin Allah ya musu bayani cewa mala'ika Jibril yanzu ya zo min yace ya Muhammadu kul amin annabi Muhammadu ka ce amin ila akhiri ila akhiril hadis a cikin hadisin muhallu shahi namu shine sai mala'ika Jibril ke cewa ragama ragima an furajulin an tirmuza hancin mutumin a wutar jahannama an turmuza hancinsa a wuta wane ne wannan sai ke cewa wanda ya riski mahaifansa guda biyu ɗaya ko biyun amma sababinsu bai samu aljanna ba ka riski mahaifanka uwa da uba ko uwa ko mahaifi ka kai shekarun balaga ka girma hankali ya zo ma ba ka yi musu biyayyar da Allah zai baka aljanna dalilin su ba to in Allah ya sa ka auta Allah ya yi nisa da kai ya faɗi wannan addu'ar mala'ika jibril ne ya ce amin manzala ne ce amin wannan kasan ko baka fahimta kasan wannan addu'ar karɓaɓɓiya ce mala'ika jibril ya addu'a ko mazala ce amin ai magana ta riga ta kare to duk mutumin da yake kuntatawa mahaifansa har suka mutu bai samu aljanna dalilin su ba to idan ya shiga wuta Allah ya nisa da shi mala'ika jibril yayi wannan addu'a manzon Allah ya ce amin mazala ke fassara wa sahabbai wannan ya bayin Allah masu girma haƙiƙa wannan al'amarin iya da girma ya riski mahaifansa guda biyu iyanan suna nan da ransu da lafiyarsu iyanan da ransa da lafiyarsa amma bai kyautata musu ba lam yusin ilaihima walam yaqub bi walam yaqum bi haqqihima bai tsayi wajen gabatar da haƙƙin su ba bai tausaya musu ba bai share musu hawaye ba bi sababi haza lam yakuna sababan lidukulihi aljanna saboda sakacin sa da watsi da su ba zamto sababan shiga sa aljanna ba untatawa mahaifa ya uwa iya da babi mai yawa ku dan saurara ku ji kadan daga cikin su daga cikin babi da yake daukan ma'anar kuntatawa mahaifa annal walid kad tujabu da'awatahu haqiqa mahaifi Allah iya karbar addu'ansa akan ɗansa bai sababi lokuq duk lokacin da ka kuntatawa babanka ko mahaifiyarka suka yi ma addu'a to wannan addu'ar karbar biya ce ka ji da kyau in dai ka tunzura su ka ɓata musu suka ma mummunar addu'a wallahi tallahi ta zame ka wannan nasi ya tabbatar da wannan ka sani addu'arsu karɓaɓɓiya ce manzan Allah ya ce addu'ar mahaifi zuwa ga ɗansa ko ta alkhairi ko akasin alkhairi to karɓaɓɓiya ce Allah baya dawo da wannan addu'a ka yi ƙoƙarin mahaifinka su na ma'aduwan alkhairi kar ka yadda su ma'adu'a ba ta alkhairi ba musani ya uwa idan suka mai wannan addu'a ta ɓaci rai sai ya taɓe a duniyarsa da lahirarsa ga kisa jurais kisa ma'arufa sananniyar kisa wanda duk ɗaliban ilimi sun santa jurais wani bawan Allah ne a cikin banu isra'ili mai yawan bauta manzan Allah ya ambaci yadda ya da mahaifiyarsa domin yawan bautarsa ma sai kaurace daga cikin gari ya koma bayan gari ya kafa bukka sai ya ta ibada to wata rana sai ya ci masa ta je kai mai ziyara ta je ya ta same shi ya kabbara sallah sai ce rabbi ummi wa salati ya Allah gahi ina sallah kuma gaje ta mata ta zo ya Allah bai amsa mata ba tunda iya sallah sai ta koma ta sake dawowa a daidai lokacin da ta dawo ta same shi iya sallah sai ce rabbi ummi wa salati ya Allah ga mahaifiyata ga sallah ya zan yi nan ma bai amsa mata ba ta ji damuwa ta koma a karo na uku da ta dawo ta same shi iya sallah ta yi mai magana ta mai magana bai amsa ba iya sallah ba sai ran ta ya ɓaci sai ta ce Allahumma la tumithu ya Allah karka karɓi wannan ɗanawa karka karɓi rayuwarsa hatta turiya wujuhul mumisat Allah sai ka haɗa shi da sharrin mata, ai, azzaniyar mata mazinata, Allah ina roƙonka kafin ka kashe shi, Allah ka nuna mai sharrin ‘ya'ya mata. Muhallin shahi ɗane shi, ta sami hisalla da yake ba filin ƙwallo ya tafi ba, ba ihu ya tafi ba, ba yawan maza ya tafi ba, a'a sallah yake yi, bai amsa mata ba, ta ji damuwa, ta ji damuwa, har ta mai wannan addu'a. Tana wannan addu'ar fa'ajiya ba da'awa ta kuma. wallahi a take Allah ya karɓi addu'arta duk nagartar juraiju duk ibadarsa duk nagartarsa da ustadinsinsa wata rana kawai sai aka samu ta karuwa ta yi ciki aka titsiye ta a garin aka ce waye mata wannan cikin kawai ita ce juraiju ne bawon Allah iya can iya bautar Allah a jeji aka ce ai shikenan ai ga irin ustazan kenan dama ka san ustazan zargin bakin jini in yayi wannan in yayi me ake cewa in yayi abin da yake munkar ne sai ya zama to sai ya zama to kaba'ir zulu ai gashi nan irin musazan kenan ai kaza kaza kaza kaza kaza aka same shi a bukkar sa kafin a mai magana an baje bukkar an kama shi an ce kai shi za a yi sai ce to da Allah iya roƙon alfarma kafin a kashe shi a bari sallah raka'a biyu zarabi suka ce to sun yadda aka kewaye shi yayi alwala ya kabbara sallah a cikin sallar roƙon Allah da yake cewa Allah ka bayyana gaskiya ba wai mutuwar bace ba zan yi ba Allah idan wannan shine kwana na ya ƙare Allah kafin na mutu ka bayyana gaskiya domin kada nan gaba a rasa wanda za su kwaikwaye ni wajen ƙauracewa saɓan Allah su dawo su na bautar Allah a gefe Allah bayan ya gama sallar raka a biyu zai ce me ya faru ne aka ce ai ciki kai wa wanci ga ya tayi kuma ta ce kai ne kamar da ci ya ce ina ɗan sai aka ce yace ku bani dan nan suka miƙo masa jaririn sai ɗora shi a hannu sai biki cikin sa sai ce man abuka kai jariri waye babanka fa zakara zarjulun arra'il ganam sai yaron ya ambaci wana wana mai kiwon dabbobi shine babana kai ba babana bane iya cikin jariran da Allah ya ba su ikon yin magana tun suna zanne goyo ku duba al-lu'lu wal marjan littafi Imam al-Bukhari ya kawo waɗannan magana muhallu shahid ne shine ku duba nagartarsa da wallintakarsa da nagartarsa abun Allah har zai yi addu'a Allah ya biya jariri ikon magana amma addu'ar mahaifiyarsa ta yi tasiri a kansa addu'ar gyati masa ta yi tasiri a kansa to ina kai ina ni ina maka kai wajen ibada ina maka kai wajen nagarta da za ka yi sakaci har baban ka yi ma addu'a ta mummuna har mahaifiyarka ta ma addu'a ta ɓaci rai ka san dole ta kama ka wannan bayan Allah mu sani cewa daga cikin sura ta kuntatawa mahaifa akwai shigar da abubuwan kyama gida ba sa so ka zama to ka shiga da wannan ka fita da wannan kayan kiɗa ne bal ɗin ƙwallon ƙafa ce waye ka san ba sa tsoron su ɓaci yake yi dan ba yanda za su yi da kai ka dinga shiga da wannan abubuwan cikin gida suna gani dan ba yanda za su yi da kai to wannan iya cikin sura ta kuntata wa mahaifa daga ciki akwai al-isqala alaihi bi kasal talabat ka dinga yawan tambaye su musamman yanzu in ka san iyayenka ba su yi boko ba wa'ansu suna fakiya da wani suna zalantar iyayensu ai an ce kaza request kaza request ka kuma ƙarya suke yi su dinga karɓa karɓe a goma haifansu takura musu kuma ta hanyar ƙarya da munafinci to wannan iya cikin uqul walidayn kuntatawa mahaifa daga cikin 'yan uwa akwai isarin zauja alal walidai mutum ya fifita matarsa akan mahaifansa ka fifita matarka akan mahaifanka wannan shi ma iya cikin uqul ne. ka gina gida ka yi ofi ofi ka sa sola ka yi waye amma ka bar ta a ɗaki wanda ko gulob ɗin wuta babu ka yi safe content ban ɗakinka da komai da kicin a cikin ɗaki amma ita ka bar ta ban ɗaki ya ta fito in ruwa ake ya jika ta in rana ake ta gasa ta sannan za ta je da biya bukatar ta kai ka koma can GRA ko wata kwana ka yi dankareren gidanka ka bar ta a lungu tana nan ka bar su a lungu suna da yawa daga cikin mutane suna ko ka je ka yi wa matarka shopping dubu ɗari biyu da hamsin amma ya taimarka dubu ishirin ta fi karfinta a tamfa sai azumi azumi amma ita matarka duk biki na kawa da dangi da wacece da wacece da cosmate da classmate sai ka yi mata anko amma ma sai sallah sallah sai mahilule da yawa daga cikin mutane suna wani ko gidanka kullum za ci lafiyayyen abinci da nama da kaji da komai amma su ka basu da masara da miyan kuka kullum su su ba to wannan wallahi tallahi cutar da su ne kuma ba za ka ga daidai ba ba za ka ga daidai ba ka tana irin ɗawainiyar da suka yi da kai kana ciki ba hamalatu ummu wahanan ala wahan hamalatu ummu kurhan wa wada'atu kurha haka Allah ya ce kana ciki cikin takura ka batta da takura da da amai da da kwarnafi da bacin rai duk kai ne sababin wani wajen wata tara kana cikin ta kuma sai bayan ka zo duniya ta goye ka mata kashi da fitsari ka hana ta bacci kai waye amma yau Allah ya fatta ma kuma ita ce zaka takurawa ita ce ba za ka mata mai kyau ba ka san ba za ka ga daidai ba to wannan iya cikin sabab na shiga bala'in wa'ansu daga cikin mutane a yau ba su yi aune ba su dinga takurawa mahaifansu ta fuskoki daban-daban daga ciki na ƙarshe akwai baranta ma wansu yan uwan sun surka da yawa sai su baranta ma da mahaifin nasu a cikin abokai wani abokinsa Alhaji wani wani abokinsa wani rubul wani babansa Royal Hasan wani babansa amma shi babansa talaka ne sai dinga baranta kansa ma da iyaye in an ambaci iyaye ma sai ji baci rai baya so a dinga nassan taki da su to wani shi mai yacin ukul walidai ya yan uwa masu albarka mahaifa ko sun mutu suna da haƙƙi akan ɗansu wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin ya cikin kabilar Banu Salama yace ya rasulullah mahaifa na biyu duka sun mutu akwai wani haƙƙi nasu a kaina da ya rabu sai ce akwai mana na farko yake ce istighfaru lahu ba ka zauna ka dinga istighfari da niyyar mahaifan kake yi wa haƙƙin su ne sai ka musu wannan wa du'a lahuma ka dinga musu addu'a ba dare ba rana rabbirhamhuma kama rabbiyani sagira na uku ya ce watan fizo a hada huma da alkawarin da suka yi ba su cika ba suka mutu ka cika wannan alkawarin ka girmama abokansu haka manzan Allah ya nasanta masa wani ko da baba da mama ba sa nan to wannan haƙƙin su ne akan ka sai kai duk inda ga abokin baban haka girmama shi ka gaida shi ka dan yi alkhairi ka bashi kawar gyati mara ka girmama ta ka je ka gaida ita inda wani alkhairi ka mata jifa jifa lokaci bayan lokaci babanka ka san yayi alkawari ya mutu bai cika ba ka cika wannan alkawarin ka dinga masa addu'a kana sada zumuncin da ya bari abdullahi dan umar Allah ya kara yadda da shi wata rana suna tafiya za su je umara garin makka daga madina sai sahabbansa suka ga ya sauka daga abin hawansa bayan ya sauka sai ya ce a kaiwa wani ya hau abin hawa sai suke ta mamaki wancan waye kwa abdullahi dan umar zai bada abin hawa kai masa waye wannan da aka je aka bashi abin hawa ya dau wata hula ko abin kare rana ya bashi he bayan sun je gare maka sun zane su kun ga wannan da na bace wannan abin hawa na ya wuri jama'a kafa suka ce eh yace kana wuddan li umar bin lakafa yace abokin baba na li umar na taba gani sun yi abota yasa yanzu na sauka daga abin hawa na bace sahabi ne in kace dan aljanna ne ma ba kai ba kai ba kai kariya ba amma ya sauka girmama abokin babansa ko baban nasa ba ya dole yanzu ya kake da abokan mahaifan ya kake da kyawawan ya tumar Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya samu gama da wannan rayuwa lafiya bi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa anta barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا واجب أمورنا يا رب العالمين Allah ka cikan mu ka cikan mahaifanmu Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya ƙara mana arziki da yalwa Allah ta'ala duk abin da ya kuntata mana a wannan rayuwa Allah ka mana maganin sa Allah ta'ala muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ka cikan mahaifansa Allah ka buɗa masa cikin harkokin rayuwarsa masu ɗawainiya da masallacin ba dare ba rana Allah ya musu albarka Allah ya riko da hannayensu da mu gaba ɗaya Allah ya mana albarka ya karɓa ayyukanmu ya Allah ta'ala muna roƙonka dukkan marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya dukkan masu bukatu da wanda suka aiko a musu addu'a da wanda basu faɗa ba Allah ka san bukatun mu gaba da Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka tsare mu ka amintar da mu duk abin da muke jin tsoro mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم